أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام شفيع الخلائق يوم الزحام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko godiya ta Allah tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai wanda cikin kaddara wasa ne ya ba mu ikon saduwa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na ihya'u sunna wa ihmadul bid'a littafin babban malami a shekul mujaddid usman ibn fodi alaihi rahmatullah yau muna ranar juma'a ko nawa da wata yau na musulunci 27 ga watan rajab kenan a hijira tana da a 27 ga watan rajab hijira tana da shekara ta 1447 wanda ya daidai da 16 ko da watan 1 2022 miladiyya yau muna darasi na ne a cikin jerin darussa darasi na shidda insha Allah ta'ala a cikin jerin darussa da wannan littafin a darasi da ya gabata ba mu gushe ba ne muna cikin babi inda malam yake magana akan kashe-kashe na bid'a malam bai gushe ba yana jero maganganu na malamai game da ta'arifi na bid'a da kuma yadda suka kalkasa bid'a mun tsaya inda malam yake cewa wa qala sahibu istifa malam bayan ya kawo kashi na biyar daga cikin kashe-kashe da malamai suka kasa bid'a yace akwai bid'a mubaha bid'a mubaha ita ce bid'a da ta yi tanawulin ka'idodi na ibaha a cikin shari'a malaika cewa da kuma da kuma dalilai na ibaha sai malam ya bada misali yace kattikhazil manakhil li islahil quti al aqwat afwan ka islahi li islahil aqwat malam yake cewa kamal alki tame ko ka ce maraki dan a gyara abinci wallibasil hasan da kuma sa kaya masu kyau walmaskanil hasan da kuma gida mai kyau wani hawi zalika da abin da ya yi kama da wannan amma a can bayan ce wa'annan abubuwan da malam ya hakaito su a matsayin kashe-kashe na bida wannan ba sa daga cikin ba sa daga cikin bida saboda wannan asalin su da mubahat ne asali Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta dukkan abubuwa dama malaman fiqh ko malaman qawaid suke cewa al-aslu fil ashiya al-ibaha asali a cikin dukkan abubuwa da ka sani to wannan abun halak ne sai abun da shari'a ta zo ta haramta kenan duk abun da ka sani asalin shi halak ne sai abun da shari'a ta zo ce wannan haramun ne ko wannan kaza ne kisa Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗi a cikin alqur'ani da yake cewa Allah ya halici Allah ya ce wallahu wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an aw a wata ko a wata aya Allah ya ce ya halici abin da yake abin da yake cikin ƙasa to ya halice shi ne da ku dan ku afwan ya halice shi ne dan ku gabaki ɗaya duk wani abu da yake cikin bayan ƙasa kenan kaga duk abin da za a amfani da shi to asalin shi halaka ne sai dai idan shari'a ta zo nasi ya zo ya haramta wannan abin to shine kaga dan zukan aiki da irin su wani tame ko maraki ko wani sa kaya mai kyau kuma sa kaya mai kyau muka dauka a musulunci ma abu ne mai kyau ko da a ce ya ake cewa a baya daga cikin wannan shi yana daga cikin abu ma mai kyau da aka so Allah subhanahu ya umarci mutane mutum ya zama mutum yana da tsafta musamman mutum zai je masallaci da sa kaya mai kyau Allah ya kace ya bani adama kudu zinatakum inda kulli masjidin da sauran mai ake cewa hadisin da manzo Allah ke cewa inna Allah jamilun yuhibbul jamal da manzo Allah yana magana akan libasu shuhura sai wani sahabi yake cewa ya manzo Allah ai kowa daga cikin yana so ya sa kaya mai kyau yayi kaza yayi kaza sai manzo Allah ya ce mishi ai Allah ma yana da kyau Allah kuma yana son kyau to kaga wannan shi wannan yana daga cikin ma abin da aka so ba wai kuma gida mai kyau haka nan shi ma gida mai kyau ko gida mai faɗi manzo Allah ya mahudi a cikin hadisi kamar yadda zo a cikin hadisi a manzo Allah da fito yana daga cikin sa'adatul mar'ima yana daga cikin jin dadin mutum Allah subhanahu wataala ya bashi mace ta gari da abin hawa mai kyau da kuma gida mai gida mai yalwa to kaga wannan baya daga cikin abin da za a kira shi kashi na bid'a malam yake cewa wa qala sahibu al-istifa malam sahibi mai a kitabu al-istifa ina tunanin yana magana akan littafin al-istifa li bayani ma'ani shifa na al-imam ad-dalji a wannan malamin da yake cewa al-bid'atu ma lam yakun fi ahdihi alayhi salatu wassalam yake cewa bid'a abinda ake kiran bid'a shine abinda bai zamanto ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahiya yace ita kuma bid'a kama qala al-iz ibn abdussalam kamar yanda al-iz ibn abdussalam yake cewa minha wajibatu daga ciki akwai bid'a ta wajibi bid'a wadda wajibi ce ka muqaddimati ma'rifati kitabi ma'rifati kitabillahi wa sunnati rasulihi kamar muqaddima gabatarwa da za a yi akan ilimi da ya shahi a sanin littafin Allah sanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa nahawihi da abin da ya kama da wani malamin bayani gairi ma da kuma bayanin abin da ya ka abin bayanin wanda ba su ba malaka ta li anna hifdha shari'a la yatimu illa bidhalika saboda kiyaye shari'a baya baya cika malam yace sai da wannan ma'ana dole sai an san sai an san ilimin a littafin Allah an san ilimin sunnan manzo Allah tukwana ake iya kiyaye shari'a mala yace dan haka kuma kaida tana cewa mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun abin da baya cika a wajibi o mala yatimul wajibu illa bihi abin da wajibi baya cika sai da shi to shi ma ya zama wajibi wannan ka'ida ce sunanniya a wajen malaman qawaid suke cewa abin da ya zama to wajibi baya cika sai da shi da zama wajibi misali tana cewa kamar yanzu alwala alwala wajibi ce a sallah saboda sallah ba ta cika sai da alwala duk abin da in dai aka yi shi in dai ba a kawo shi to wannan wajibin ba zai cika ba to dole shi to wannan abin shi ma ya zama ya zama wajibi malaki ta muharramatun sannan kuma a cikin bid'a akwai bid'a muharrama kamar zahabil jabari kamar zahabil jabariyyati kamar mazhabata aljabariyya aljabariya mun yi bayani a kansu a su ne wanda suke hudda kudura game da bawa ga baki dai ma su ce ai bawa kawai majburin ne akan aikin da yake yi ba shi ne yake kawai tilasta shi ne ake aikin da yake ba shi bane yake yin shi qalu bi adami qudrati alhadis dai malai ce saboda su sun ce alhadis shine abun halitta ba shi da wata kudura akan wani abun da yake yi mala ya ce wal murji'a hakanan mazhaba ta murji'a murji'a su ne wanda suka ce suka hudda aiki daga cikin abin da ake ambata imani kawai su imani a wajen su doka ce ka yi imani ko da zuciyarka ne ko baka hudi ba ko baka yi sallah ba ko baka yi komai kawai imaninka imaninka yana nan sannan duk saban da za ka yi ba zai cutar da wannan imanin naka ba sannan kuma suna iya cewa suna cewa imanin wanda ya yi imani da imanin mala'ika ne da suke duka sunan su imani to wannan su ne moshi amma la yace qalu bil azabi lil kuffari faqat suka ce kawai azaba kafirai ne kadai zama kenan kaga su a wajen su al hussat da masu kaba'ir da wani dukkan su kawai mu'mine ne duk wannan saban da suke ba zai cutar da su ba to malai yake to malai wannan shine ba da kaman misali daga cikin bid'a muharrama مالك والرد عليهم حفظا للشريعة من بيع من بدع من بدعتهم فوز كفاية مالك sannan kuma raddi akan wa'annan mutanen masu wannan aqida ta jabariya da murji'a malik ce raddi a gare su wannan kiyaye shari'a ne kiyaye shari'a ne daga bid'a su ma'ana mutum yazo ya zama yayi bayani akan murji'a da bid'a su domin mutane kasu je su hada cikin wannan bid'al to mala yake cewa wannan kiyaye shari'a ne daga bid'a to mala yace wannan raddin a gare su fardu kifaya ne fardu kifaya ne ma'ana idan wasu sun yi shikenan ya wadatar an samu malaman da suka yi suka zauna suka yi bayani bayani gamshashe game da bid'ar wasu jama'a wanda aka san su da bid'a bid'a kuma take kai mutum zuwa ga mahallaka aka samu wanda malamin da ya zamna ko malamin da suka zamna suka yi bayani sawan a rubuce ko kuma a bayani a suka ima mutane bayani game da bida su da sharrin bida su domin su tsawatar da su kasu su hada to wa'inda suka yi sun san kima wani ba dole bane ce kowa sai ya zo yayi magana akan kaza in dai an samu wa'inda suka yi an fahimce su musamman wa'inda ake sawaba su kuma ake jin magana su kuma aka gaba da magana su to in dai suka yi to wannan ya wadatar malaki ta wa mandubatun haka nan kuma akwai bid'a manduba a mala yace ka tarawihi kamar sallar tarawihi wa bina'ir rabti da kuma gina al-rabti shine wajen ya fita wajen dako wal madaris da makarantu wal kalami fi da ka'iqi sufiya da kuma zance a cikin ilimi ilimi ɗaiɗaiku na abin da ya shahi da ka'iqi sufiya abin da suke sama da ka'iqi sufiya shine kamar ilimi da ya shahi kashf da sauransu a sufiya suna da wasu abubuwa da suke cewa ko ilimin baɗini haka da sauransu ko abin da ya kama da wannan malaki to wannan duka yana daga cikin bid'a manduba malaki ce haka nan mubahatu akwai kuma bid'a mubaha kal musafahati aqiba salati aqiba salati subh kamar gaisawa ƙarshen sallah asuba ko sallar la'asar an riga sai an gaisa to wannan gaisawa la har aka sa ta zamanto wani abu ne kawai in ma ba a yi shi ba ana ganin kamar wani bai kyauta ba kamar ba kamar wani bai kyauta ba sai ka ji ana cewa wani mun yi gaisa mun gaisa da shi ko gaisa ma kida ba shi hannuwa bai gani ba ko kuma kawai bai gaisa ba da mutane ya tashi ya tafi malika cewa wa tabassudu fi lazaidil ma'aka wa fi lazaidil ma'akil haka nan da dan yilwatawa wajen abinci abinci mai daɗi wal mashari da abubuwa masu daɗi wal malabis da kaya masu kyau wal masakin da kuma gidaje masu kyau wato si'il akmam da yawaita hannuwa riga mana ɗinki mai kyau abin da yake ni anan to wannan malamin kamar ya yi sharhin bayanin a wake da suna ne al'iz ibn abdussalam a wanda muka ce ya kalkasa bida ko kuma an ya kalkasa bid'a har zuwa kashi biyar a muka ce kamar a darasi da ya huce ko dangance da kalkasa bid'a kamar yadda malam dan fudiyo shi ya fara kawo maganar karafi to wanda ya fara kalkasa bid'a ko a ce wanda ya fara zawwa da kalkasa bid'a a wannan ma'ana a wannan ma'ana kasa ta gida biyar manduba wajiba muharrama da sauran su ne al'iz ibn abdussalam wanda aka ce masultan ulama to bayan al'iz ibn abdussalam ne aka samu irin su qarafi din suka zo su ma suka hau wannan kashe-kashe da yayi aka samu irin su kamar su al-imam an-nawawi shi ma a cikin sharhin shi na sahih muslim kenan al-minhaj aka samu irin su mulla aliyu alƙari a cikin littafin shi alhifzu thamil min hisn alhasin inda yake magana game da akan abin da ya shahi bid'a ta tabji to nan ma ya dan ishara cewa al'alla tabji zai iya zama mutuwa daga cikin bid'a hasana to wayannan su ne malamai asalin tushen wanda aka samu kashe-kashen bid'a daga wajensu to amma akwai irin kashe-kashe wanda aka samu daga wajen magabata kafin su kamar irin su imamu shafi'i daga cikin manganun su an samu manganu wanda suke nuna cewa bid'a ta kasu yasa za ga galibi waɗanda suke magana akan kalkasa bid'a to suna kawo hujja da magana irin su imamu shafi'i da sauransu to amma abin da yake su su imamu shafi'i ba suna magana akan bid'a shar'iyya ba ne suna magana ne akan bid'a lugawiyya kamar yadda ko da asal inda aka samu hadisin da aka samu daga Umar da yake cewa ni'matul bid'atu hadhihi Umar yana magana akan albid'a lugawiyya ba yana magana akan bid'a shar'iyya bid'a lugawiyya shine kamar sifar yin wannan tarawi da aka yi a hada mutane ayi ayi a sa su a bayan qari'i ya runga karanta ko ya runga karanta Qur'ani ko a sarka ko ayi wani wannan a wannan sifar kamar wannan abu ne sabo amma tarawi din akwai ta manzala sassalama ya hutu ya ma mutane ya yi soɗe ya yi sobi a na uku bai hutu ba allo a na hudu ya hutu a na gaba yake hutuwa alsai manzala da aka tambaye sai ce na ji tsoron ka in je in ci gaba da gaba da hutuwa ka aje a wajibta muku ta zama to wajibi a lauye ku to kaga wannan abu ne wanda yake da asali abu ne wanda yake da asali amma umar yana magana akan sifar da ya hutu ya samu sabo to da haka kowa mu shafi zaka yana cewa akwai bid'a mazmuma da kuma bid'a ake cewa abin yabo bid'a abin zargi da kuma bid'a abin yabo to shi ma kanshi yana magana akan bid'a ta lugha amma ana an ana magana akan bid'a ta shari'a to ba a samu kashe-kashen ta ba daga wajen magabata musamman alƙawunan mufaddala sahabbai tabi'ai da wanda suka biyo bayan su bal ma kamar yadda muke gani sai da aka zo kusan karni na ƙarni na hudu wanda shine ƙarnin da shi al'id ibn abu salam yake ciki kwana aka fara samun wannan to su kuma na galibi wasu za a ga kamar shi wannan malamin al'id ibn abu salam kamar ta'arifin da yamma bid'a ne shine ya kai shi ga dole ne sai yayi wannan kashe-kashen to amma wannan kashe-kashen kamar yadda muka ce kashe-kashe ne wanda malamai ba su yi ikirafi ba su yi itibarin shi ma'ana ba su yarda da shi ba kawai manzo Allah sallama da yazo a hadisi yake cewa wa kullu bid'atin nan kullu kulliya ce kamar yadda suka cewa ba wai kullu juz'iyya bace babu wata bid'a da za a ce akwai wata bid'a wanda ake so a'a wayannan duka da suka yi magana akan wata bid'a mubaha bid'a kaza wannan dama asali abu ne wanda da ake cewa abu ne wanda dama asali shari'a ta kama abu ne halaka Allah subhanahu wataala ya halitta su ba wai haramun ba ne sai dai in mutum ya yi isti'imalin su wajen inda ya wuce iyaka to shine yake zama haram kaga kamar in aka shahi in aka dau abin da yake cin abinci mai daɗi sa kaya masu kyau gina gida abin hawa duka wannan abubuwa ne wanda shari'a ta hawa su sabon su kaidi saki kawai akan halak ne musulmi sai amfani da shi amma abin da ake magana wuce iyaka in wani ya zo ya huce iyaka ko ya alabubar ziranci to a nan ne kuma ya shiga cikin abin da shari'a ta na Allah fita wala tu yake cewa ka innal mubaddilina ko kanu ikhwana shaytan yake cewa kafu ya albazzarati saboda albazzarai ɗan uwan shaytan ne to in aka kai in aka kai mataki na albazzarati to shine ake magana amma kamar yadda malamai suke cewa imamu shafi imamu shafi'i yake cewa wannan kamar taqsim ne muhtara kamar taqsim ne wanda aka kirkiro shi magabata ba su san da shi ba da haka shi yasa malamai suke cewa mafi kyan wanda ya da alifin bida shi ne imamu shafi'i a cikin littafin shi al-i'tisam ya yi ta'arifin bida mai kyau wanda mun karanto shi to don haka a takaice dai kawai abinda muke so mu ce wannan ta wannan saka kashe-kashe da malam dan fodiyo ya kawo shi wanda shi ma kuma kun ga ga magabatan shi nan wanda ya rawaito a wajen shi a wajen su to gaskiya ta'arifi kamar kashe-kashe ne wa'inda magabata ba su yi aiki da shi ba ba su yi lura da shi ba kawai shi abin da ake magana akwai sabo akwai sabo shi abin da ake magana bid'a ana magana akan bid'a a babi na addini bid'a a babi na addini amma shi wannan sabo mutum ya zo ya sawa man Allah ko a zo da wasu abubuwa wanda ba a san su ba na sabo kiɗe-kiɗe ko raye-raye ko kuma wasu abubuwa dai wanda ba sa wanda saba man Allah ne aka kawo su aka aka saba man Allah to wannan sunan shi sabo tunda wanda suka yi su ba su ba bid'a ce abin akwai ba su ba ibada ce shi abin da ake magana akan bid'a babi na ibada mutum ya zo da wani abu wanda ya yi kama da ibada kuma ba shi sifa ta ibada ya sa kuma akan shi cewa in yi lada zai samu kamar mutum ya zo kyaukyau wani azumi misali a ce azumin talata kuma ya sa akan shi cewa in ka yi azumin talata to ka samu lada ko kuma ya ce manzo Allah ya ce ayi ko kuma ka dace da sunan manzo Allah to nan ne ake rikici nan ne ake magana kenan yanzu wannan an shiga cikin babi na addini amma kuma in abin da ya shahi wannan wannan sabo ne kawai wannan a saba man Allah subhanahu wata'ala ne mala yake cewa a mala yake cewa ma yunkaru min al-bid'i wa ma la yunkaru zai magana akan abubuwan da ake inkari game da bid'a da kuma abubuwan da ba inkari akan bid'a yawa akwai bid'o'i kamar abin da yi magana ba akan shi akan kashe-kashen bid'a malaman malamai musamman malaman hadisi su ma suna da magana da suke akan bid'a suna cewa akwai bid'a mukaffara da bid'a mufassaka bid'a wadda in mutum yi ta kai ka kace kafin tashi ko mutum ya yi inkarin abin da aka sani a addinance a darura ya yi inkarin shi akwai bida irin fasakatu su wannan suna magana ne akan wannan bidiyo'in saboda rawin da zai rawaito hadisi dole sai ya zamanto wannan sifa ta kora gare shi suna cewa idan ya zamanto bid'a shi da yake kira akan ta bid'a ce mukaffara kamar irin jahamiya kamar irin murji'a kamar irin su jabariya to suna magana kan cewa to wannan ba a mishi hadisi a wajen shi ba a hede in bid'a ta zamanto mufassaka shi ma bid'a mufassaka kuma da sharadi da suka dora akan cewa kai zamanto yana kira akan bid'a kai zamanto dai maganganu da biya da suka a karkashin wannan kenan shi wannan kace-kace da su malaman hadisi wannan shi bai ciki su wannan ita wannan sunanta bid'a dama sawa'u mufassara ko mukaffara amma su abin da suka yi magana akan shi anan shine akwai bid'a wai da za ta iya zamantowa ma mubah aka ce mubah shine abin da kawai ba wani lalar za ka samu in kai shi to ka bar sai dai kawai in wata wasila ya zamanto wata wasila tana da alaka da shi in kuma suka ce bid'a wajiba ma'ana in ka yi ta za ka samu lada in ka bar ta kuma Allah zai hukunta ka in kuma bid'a kamar yadda zamu zai zo yayi bayani a ƙarshen wannan bayanin da yake to shine kito anan ma yunkaru min al bid'i wa ma la yunkaru abin da ake inkari daga cikin bid'a da kuma abin da ba inkari malaka ta wa amma ma yunkaru min al bid'i wa ma la yunkaru minha fa'lam malaka cewa amma dangance da abin da ake inkari daga cikin bid'a da kuma abin da ba inkari daga cikin ta mala yake cewa ka sani waffaqana Allah wa iyyaka Allah mana gamda ka sarra kai mai saurayya kai mai karatu malaka cewa annahu taqaddama anna shaykh iz anna shaykh al-iz ibn izzuddin ibn abd salam malaka cewa cewa ya gabata lalle a wannan malami al-iz ibn abd salam kala ya ce magana shi ta hauko da yake cewa al-inkaru muta'alliqun bima ujmi'a على إجماعه أو بما أجمع على إجماعه أو تحريمه مالك دي magana akan inkari yake cewa inkari yana da alaka ne inda ake yin inkari to inkari yana da alaka ne da abin da malamai suka yi ijma'i akan wajibcin shi ko kuma suka yi inkari suka yi afuwar suka yi ijma'i akan haramcin shi to in mutum ya aikata abin da malamai suka yi ijma'i akan haramcin shi to nan ne za a mishi inkari idan ya bar abin da malamai suka ijma'i akan wajen tunan ne za a mashi inkari malaka ce faman taraka makhtulifa fi wujubihi aw fa'ala makhtulifa fi tahrimi malaka cewa wanda wannan magana ta gabata yake cewa wanda yake cewa wanda ya bar abin da malamai suka yi ijma'i wajen wajibcin shi aw fa'ala makhtulifa fi ko kuma ya aikata abin da suka yi sabani wajen haramcin shi han ba da misali akan wannan muka ce shine abin da malamai suka yi a ijma'i afuwan abin da malamai suka yi ikhtilafi wajen sabanin shi makka misali da muzas kamar irin su zakkal kayan ado wasu na ganin wajibi to suna ganin ba wajibi to wanda yace maka ba wajibi bace nan ba za ka mashi inkari ba haka nan wanda yace shi ma wajibi ne ba za ka mashi inkari ba ko abin da malamai suka yi sabani wajen haramcin shi sabani mai ƙarfi malaki to to fa in qallada ba'd al-ulama'i fala inkar alai idan mutun yayi taqlidin mutun yayi shine ya bi wani malami akan wata mas'ala ko mas'ala ta sabani to babu inkari game da shi illa an yuqallidahu fi mas'alatin yanqudu hukmuhu fiha sai dai in ya mushtaqalidi ne shine ya bi shi akan mas'alar da shi kanshi malamin hukuncin shi yana warware akan wannan hukuncin akan wannan mas'alar ma'ana shi kanshi hukuncin shi warware ne akan wannan mas'alar to a lokacin nan dole ne sai a mashi inkari saboda shi kanshi ya malamin akan mas'alar da hukuncin malamin ya warware akan wannan mas'alar to wannan magana ce ya kawo ta dan yi muqaddima akan abin da zai shiga sai malam yake cewa qultu shehu yake cewa wala hadha fala yajuzu laka an tunkira bid'ata mala ya ce akan haka don haka bai halitta ba ka yi inkari ga ka yi inkari akan ka yi inkari ga bid'a mala ya ce ala ahadin game da wani ɗaya da yake aikata ta illa an ta'lama annaha min al-bid'i muharramati ijma'an sai dai in ka san cewa tana daga cikin bid'al da aka haramta ta a ijma'i mala ya ce wa na'ani billahi amma abin da muke nihi da hani ma'ana da abin da muke nihi da hani shine abin nahi afwan an inkari abin da muke nihi ga hani game da inkari ma'ana ba za ka yi inkari ba inkarin da muke nihi shine inkaril harami inkari na haramci shine inkaril fi'li kenan inkari na aiki da zaka tashi ka nuna haramcin wannan abin to malaki cewa amma walau an kartahu inkaran nusuhi wal irshadi amma da zaka mishi inkari inkari irin na nasiha da irshadi ka dan mishi nasiha sannan kuma ka dan shiryar da shi ka nuna mishi hanya ga abin da ya kamata a yi wannan bai kamata a yi shi ba malaki fa zalika nusuhun wa isan to wannan sunan shi ihsani da kuma nasiha ba sunan shi inkari ba malaki cewa wa nasu jawabu wa nasu jawabu izuddin ibn abdulsalam an aqsamil bid'a mala yace nassin shi wannan malami wanda ya kalkasa bid'a nassin shi game da kashe-kashen bid'a malam zai kawo nassin shi fito alhamdulillah wal bid'u adru wal bid'u adru malam yake cewa bid'a kashi-kashi ce bugu-bugu ce mana ai ai aqsam shine kashi-kashi ce ahaduha ta hukunta ما دلت الشريعة على أنه مندوب أو واجب ولم يعمل في الأصل الأول فهذه بدعة حسنة ما ليتي نهو كوشيني أبن الشريعة تينوني أكن تيوا وكما أكن أبن الشريعة تينوني أكن تيوا ونن أبن مندوبي mana abu ne wanda aka so a aikata shi awwayun ko kuma dai wannan abun wajibi ne amma ولم يعلم في العصر الأول ولم يعلم في العصر الأول أما بأي أيكي دا ونن أبن با أزام النوك وشينا قرن الصحابة نعم. ما لتتو فهذه بدعة حسنة إن ونن سونا فبدعة حسنة ما لتي الثاني نبي ما دلت الشريعة على تحريمه أو كراهته مع كونه لم يعمل في العصر الأول فهذه بدعة قبيحة ما لتي نبي أبن دا شريعة تينوني أكن حرم تنشي ko kuma karhancin shi tare da cewa kuma ba a yi aiki da wannan abun ba a ƙarni na farko malaci wannan bid'a ce mummuna as-sadisu na uku ma dallati shari'atu ala ibahatihi ma kaunihi lam yu'mal fil asr fa hadhihi min al bid'ati al mubaha malaci na uku shine bid'ar da shari'a ta yi nuni akan halaccinta tare da kuma cewa ba a yi aiki da wannan bid'a ba ko ba aikata ba aikata wannan abun ba a lokaci a zamani na farko malaci to wannan yana daga cikin bid'a mubaha to kaga shi kashe kashin da ima bid'a shi yasa kamar yadda muka ce abubuwan da zaka ga wanda misalin da suke badawa sun kira shi akan bid'a wasu abubuwan me za a cewa yana daga cikin lawazimul ulum kamar sun yi magana akan hada qur'ani ko kuma duk da shi nan ba ka wannan magana ba ko kuma muqaddima ta wani ilimi ko kuma wasu abubuwa wanda abu ne masu kyau amma ba aikata su ba a zamani na farko ko kuma wani abu ne wanda haramun ne maza ga sako ne kuma amma ana aikata shi a zai asashi daga cikin bid'a muharrama malaki cewa wa fi takhlisul ikwan a cikin takhlisul ikwan malaki cewa wanzuhu shi wannan mai littafi yake cewa wanzuhu ya ikhwani ku kalla ya ku yan uwana arshadakumullahu Allah shiryar da ku hadal jawabu ku kalli wannan jawabi na wannan malami wa'malu alaihi mala yace sannan ku yi aiki da shi wa raqibu rabbakum sannan kuma ku yi muraqaba shine ku kiyaye ubangijinku a ku yi muraqaba shine shine mutum ya ringa eh me ake cewa yana ya ringa bibiya kamar ya ringa bibiyar ubangiji kamar dai yana kula yana sa akan cewa Allah subhanahu wataala yana kallon shi malam yake cewa la tadkhulu fi amrin illa bihi wa lahu kada ku shiga wani al'amari sai da irin wannan jawabin ko kuma akan wannan jawabin waj'alu ahwa'akum tab'an lish-shar'i ku sanya soye-soyen zukatanku yana bin shari'a ma'ana ba abin da ranku take so ba abin da shari'a take so to shine za ku aikata malai ce qala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima jitu bihi manzo Allah yake cewa imanin tayin ku ba zai cika ba har sai su har shi har sai san zuciye shi abin da yake so ya zama to yana bin abin da nazo da shi wannan hadisin Imam an-Nawawi ya kawo shi ko hadisi wannan wanda Ibn Abi Asim ya kawo shi a cikin Kitabul Hujja malamai sun ce hadisi wanda yake da rauni amma dai ko da hadisin bai tabbata ba shine ma'anar hadisin ta tabbata ayoyi sun goya ma hadisin baya shine cewa imanin mutum baya cika dole sai ya sallama ma manzon Allah cikin abin da ya hukunci Allah ka ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara sai Allah ka ce summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima dole in manzon Allah ya hukunci sai mutum ya ji cewa wannan hukuncin ya mashi babu wani hukunci sannan kuma ya sallama ya bada wuya to kaga wannan aya ta goya ma wannan hadisin baya malaka cewa wa illam taqsidu wajha Allahi malaka ta wa illam ta'ibtum wa at'abtum malaka in kuka yi abu buku bukunihi bukunihi huskal Allah ma'ana buku yi abu saboda Allah ba malaka ce wato kun wahala sannan kun wahalal ku kun wahala sannan kuma hallo kun wahalar da wasu mala yake cewa intaha wannan magana ta ƙare wa fi talkhis wa fi takhlis al-ikwan haka na cikin littafin takhlis al-ikwan mala yake cewa aidan qabla hadha kalam kafin wannan maganar shi wannan malami yayi magana kafin wannan magana kafin yayi wannan magana da kadan yayi magana yake cewa fa khaffifu ya ikhwani hadakumullah ko ku sauƙaƙa ya ku yan uwana Allah ya shiryar da mu da ku malaki cewa al ku sauƙa ku sassauƙa game da bid'a yake fa khaffiful bid'ata mala ce wa fassalu bainal qabihata fatunfiruha ku kiyaye ku ku rabe tsakanin bid'a mummuna ku yi inkarin ta ku kyamace ta wa bainal hasanati da kuma bid'a mai kyau fala tunkiruha kada ku yi inkarin ta li taslamu inda rabbikum saboda ku kubuta a wajen ubangiji ku min mulabasati munkari munkarin bin nahyi an munkar saboda ku kubuta daga wajen ubangijin ku game da cuɗuwa da abu mummuna shine wajen hani ga abu mummuna ma'ana kar ku je ku kuna hani akan abu mummuna kuma ku hada cikin abu kar ku je kuna hani akan munkar kuma ku hada cikin munkar shine abin da yake ne ya ce malaka ta fa inna mun yunkiru ma la yahillu inkaruhu saboda wanda yake inkarin abin da bai halitta yi inkarin shi ba ka amilul munkar alladhi yanhahu aw akthar kamar wanda yake aikata munkarin da shi yake hani akan shi ne ko kuma ka ce ya yi shi in ka zo kana hani akan abin da ba hani akan shi to kamar kai ne yanzu ka zo kake aikata wannan munkar ya malatu walidhalika naqaltu lakum fi hadha alkitabi alikhtilafati saboda haka ne a wannan littafin na ciro muku na kawo muku sabani na malumma litajtanibu inkara ma fihi khilafun saboda ku nisanci abin da akwai sabani a cikin shi wa inkaruhu minkum la yajuzu litajtanibu inkara ma fihi khilafun saboda ku nisanci abinda ku nisanci sabani eh ku nisanci afwan shine inkarin da abinda akwai sabani a cikin shi ma'ana kenan abinda akwai sabani akan shi mas'ala fikihiyya wadda akwai sabani mai karfi akan ta to ku nisanci inkari akan shi malaka to wa inkaruhu minkum la yajuzu inkarin wannan abin daga wajen ku bai halitta ba to amma dole mu sani cewa ha malamai da suke magana akan wannan ka'ida suna yin ta ne akan akan akan ahkamu shar'iyya akan ahkamu shar'iyya ba suna magana akan ko abin da ya shafi bid'a ba ko akan wani harkar sabo da sauransu a shi wannan sabo wannan wajibi ne in ka ga ana yi kai inkari inkari kuma shari'a ta dora maratib ta dora darajoji na yin inkari na harko in ma ka fara inkarin fi'ili shine ka hana wannan abin in ka iya in baka iya ba ta hanyar baki in baka iya ba ka zuciya sannan ko da inkari na fi'ili zaka shi kan shi yana da maratib zaka leka ka gani inkarin ka da zai yi dole sai ka kallon menene maslaha za ta dawo kan shi inkarin da zaka yi akan harko shine zai kawo maslaha ko kuma dai ka gabatar da wani abu kafin inkari shine zai kawo maslaha hali da za ka yi ta hanyar bakinka da hoko shi ne zai kawo masala ko kuma ka yi wani abu kenan wanga abubuwan dole sai mutum ya kalle shi amma dai asalin inkarin duk wani mummunan abu to wannan wajibi ne manzo Allah wannan umarni ne yake bada man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi umarni kuma kaga wajibi ne to shi yasa to su ko malamai da suke magana akan wannan wannan ana magana akan ahkamu shar'iyya hukumce-hukumce na shari'a a kamun na fikihu da sauransu masalin da malamai suka yi saɓani a kan shi matsala kaza matsala kaza wannan matsala ta saɓani bai kamata ba a zo ana ta da jijiyoyin wuya a kan shi ana kaza ana kafanta juna ana ana inda yake cewa fasikantar da wasu ana bidanta wasu ma ana hudda su daga addinin ko abin da ya kama da wannan in dai akan abin da ya shayi hukumce hukumce na shari'a malam yake cewa وإنما نبهتكم على هذا لأنكم تزعمون أنكم تنهون عن البدع والمناكب ما ليتي نا فدكر da ku ne akan haka saboda ku kuna riyawa cewa wai kuna hani akan bid'o'i da kuma abubuwa mummuna fa uridu an u'inakum ni ina so in taimaka muku ne in ji malam bi an u'allimakum dan in sanar da ku wajhat taghyiri ya hanyar da za a bi a canza idan abu mummuna ne intaha mala yake cewa hakan dai fi takhlisil ikwan a cikin dai wata takhlisil ikwan dai mala yace shi ma dai kafin wannan magana da kadan malamin yayi magana yake cewa fanzuru rahimakumullah ku kalla Allah ya ji kanku fi aqsamil bid'ati game da kashe-kashen bid'a wahfazuha ku kiyaye ta ولتعلموا أنه ليس كل بدعة تنكر بل malaka cewa don kusan cewa ba kowace bid'a ba ce ake inkari game da ita bal ta kunu kama ta rauna mustahabba bal malaka cewa ba dai bid'a tana zamantowa kamar yadda ko gani za su yi zamantowa mustahabba wadda ake so fa yusabu alaiha wanda aikata ta kaga ya samu lada a kanta wa mubahatan za a iya samun bid'a mubaha fala yusabu alai fala yusabu wala yu'aqabu alaiha ita wannan mutum ya yi ta ba zai samu lada ba zai samu zunubi ba ita ce wannan kenan ba lada ba zunubi malai ce wajibatun za a iya samun kuma bid'a ta wajibi ta wajiba fa yusabu ala fi'liha mutum ya samu lada akan aikata ta wa yu'aqabu ala tarkiha idan kuma ya barta a mushi uquba malai ce wa makruha to za a iya kuma samun bid'a makruha shine bid'a makruha kenan fa yusabu ala tarkiha wadda idan aka aikata za a samu lada wala yu'aqabu ala tarkiha akwai sabu ala tarkiha za a samu lada idan aka barta wala yu'aqabu ala fi'liha ba za a kuma yi ukuba ga mun da wanda ya wasa ba in ta hamala yace wannan magana ta kai kenan kaga wannan duka suna maimaita maganar al-Izz ibn Abi Salam kuma suna ƙara sharhi suna ƙara bayyana abin da malamin ya faɗi malam yake cewa fa in qulta idan ka ce hijranu bil bid'atil muharrama muttafaqun alayhi mala yace idan ka ce to shi kaurace ma ma'abocin bid'a wanda aka haramta wannan malamai sun hada kan gida sun hadu akan cewa wajibi ne kaurace ma wanda yake aikata bid'a bid'a da aka yi ijma'i bid'a kai muharrama mala yace to shin fa hal yajuzu hijranu bil bid'atil makruha amla to shin wanda yake aikata bid'a wanda take bid'a kuma wannan makaruhiya ce shi ya halitta a kaurace mashi ko kuma malai yace qultu sai nace shehu yace fal jawabu kama qala fi takhlis al ikwan jawabun amsa yanda take kamar yanda ya hodi a cikin takhlis al ikwan zahiru risalati hijranu mutakibiha kawai zahirin abin zahirin risalar zahirin maganar kawai tana magana akan kaurace ma wanda ya aikata bid'a sawa'un bid'a ce muharrama ko bid'a ce makaruha bi qawliha saboda maganar malamin da ya maganar da yake cewa wal hijranu ja wal hijranu jaizu shine da yake cewa kauracewa wadda aka halitta wadda shari'a ta halitta shine hijranu bil bid'a a kaurace ma abucin bid'a kaga da yace bil bid'a ma abucin bid'a to wannan ya shiga sawa'un bid'a ce muharrama ko bid'a ce makaruha malam anan yana magana akan mas'ala ta kaurace ma fasiki ana iya cewa kaurace ma fasiki ko kaurace ma wani ma'abocin sako ko kaurace ma dan bid'a duka yana iya shiga ciki wannan malamai ina tsammanin a darasi a darasa na bai mun dan yi bayani akan wannan akan kaurace ma wanda yake aikata wani sako ko ta bid'a muka ce malamai sun ce a kawace tana da alaka da maslaha ne na uku za a kalli meye maslaha kawace mashi shine maslaha ko kuma kin kawace mashi shine maslaha duk lokacin da aka kalli kawace mashi shine maslaha la'alla wannan kawace mashi zai sa shi dan wa'aztu ya dawo kan hanya ko kuma shi kan shi ma ya bi kumiya ko ya gane cewa yanzu kowa ma ya bar shi to wannan zai dan sa shi ya dawo kan hanya to lokacin nan dole ne a kawace mashi amma akan da kaurace mashi babu wani abu da zai ɗaukata sai dai ma ya ƙara ma kamar da larabawa suke cewa ya ƙara ma laka ruwa ko ya fi zuci ne balla kamar sai dai ma kawai ya ƙara ma zawo ruwa to wannan ba a buƙata kaurace mashi kawai nan dole ne a zamna da shi ta hanyar yi mashi nasiha amma kuma hallo akan haka lokacin da ya shiga cikin kutsawa cikin bid'ar shi da saba ma Allah idan ma jama'a hallo lokacin da suka shiga cikin bid'a su da saba ma Allah da kutsawa cikin abin da Allah ya hana to a wannan lokacin wajibi ne mutum ya tashi wajibi ne mutum ya tashi ya bar wannan wajen har sai sun dawo wani mawdu'i na daban nan kuma Allah yake cewa wa iza Allah yake cewa an idza sami'tum ayati Allah yukfaru biha wa yustahza'u biha Allah ce fala taq'udu hatta yakunu fi hadithin ghairi Allah ka cewa idan ka ji waɗanda suke izgili da ayoyin Allah suna kusawa to kakka zauna tare da su har sai sun dawo wani zance na daban da Allah ka cewa idan ka zamna ana yi kana ji ko da baka sa baki ba kana wajen Allah ka cewa innakum idan mithlu to a lokacin nan kun zamanto kamar su to kaga a wannan hali a wannan hali dole ne mutum ya tashi ko da a ce ba a haramta waji ko ba ko da a ce ba ce kawace ba to an an suka in suka shigo cikin wannan hali na kutsawa to dole ne mutum ya tashi amma idan ya zamanto a mutum ko ba zai iya ba kaurace musu saboda tsoron sharrin su saboda tsoron sharrin su akwai wanda ake zama da su kawai ba a san su dole ne ake zama da su ba san su to wannan kuma sai mutum ne abin da malamai suke cewa mudahana shine mudahana ka nuna kana son mutum a wannan inka a me ake cewa a hauska amma kuma sun ce taka da bacci wannan kuma mudahana wannan ya tabbata a hadisi hadisin Aisha da yake cikin Muslim manzo Allah sallama lokacin da wani mutum ya zo mushi kahin wannan mutum mai zana sai manzo Allah ke cewa bi isa ibn al-ashira bi isa akhul ashira manzo Allah ce tun da mummunan mutum a ce dan uwan dan kabila ko kuma dan uwan wata jama'a ma'ana manzala yana nuna irin a da ake cewa irin wannan mummunan halin shi da rashin jin daɗin zama da shi amma kuma da yanzu manzala suka zauna suka yi hira suka yi hira aka yi dariya aka nan kuma ya tashi ta sai aisha take ta ya manzan Allah lokacin da wannan mutumin ya zo ka ce kaza ka ce kaza kuma yanzu da ya zo ya zauna kun yi kaza kun yi kaza sai aisha bai manzala ke ce ma aisha ke ce ya aisha yake cewa mafi sharrin mutane matsayi a wajen Allah mutumin da ake jin tsoron shi ko ake zama da shi don tsoron sharrin shi don tsoron sharrin shi kawai ake zama da shi ba dan ana san shi ba to wannan shine malamai suke cewa mudahana shi yasa ake rawotowa daga ɗaya daga cikin sahabbai abi darda yake cewa inna la nakshaw fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'anuhum yake cewa mu muna yin dariya muna bayyana farin ciki a ida a huskotun wasu mutane amma zukatanmu suna la'anta suna tsine musu to kaga wannan an zauna da su ba dan ana san su ba to kuma wannan dole ne sai a yi haƙuri su kuma a hanya a zauna da su ta hanyar mudahana kawai har a yi fatar Allah ya karɓa su kuma wannan kuma su ne waɗanda sharrin mutane bal ma manzo Allah ke a cikin wani hadisi yake cewa al muslimuna man salima al muslim man salima al muslim afwan man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na gari shine shine waɗanda musulmi suka kubuta daga sharrin harshen shi ko kuma sharrin hannun shi wanda kawai ake zama da shi dan ana san shi ake zaman lafiya saboda mu'amala mai kyau to wannan shi yasa malamai suke cewa a ƙauracewa a wannan hali idan ba za ta yi ba to dole a zamna zama irin na mudahana ana zama irin na ana ana ana bayyana wa mutum ana san shi amma kuma daga ciki ba abin haka yake ba ke sa ɗaya daga cikin malamai yake cewa da yake magana akan ƙaurace ma masu bid'a a al-imamun nafarawi yake cewa wal hijranu ja'izul ma'zuni fihi mana yake cewa ƙaurace ma 'yan bida'ar da ake magana wanda aka yi izini a cikin shi maliki cewa hijiranu sahibul bid'ati kaurace ma 'yan bida'a kal khawarij kamal khawarijawa sai maliki cewa limaza li anna mukhaladatahum tuaddi ila al musharaka saboda cuɗanya da su za ta kai mutum yayi tarayya da su wajen abin da suke ke sa ayar qur'ani ma take cewa wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar kada ku karkata zuwa mutane azzalimai wusta sai ta shahe ku dalilin su kisa Allah ma yake a wani waje wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasa ku yi tsoron fitinar da in ta zo ba za ta shafi waɗanda suka aikata zaluncin kaɗai ba a hakku sai ta haɗa da ku to kaga shi malamin nan abin da yake ni waɗanda suke aikata bid'a kamar kawar da da sauransu ba za a yi cuɗanya da su to amma kamar yadda muka faɗi ɗaukace ma ɗan bid'a ko mai sabo yana nan akan ƙa'idodi da malamai suka aza malam yake cewa qultu sai na ce kenan shehu kenan ko sai ce faljawabu kama fi takhlisul ikwan ai akwai mun karanta nan malai yake cewa wa qala wa qala abul hasan al maliki abul hasan al maliki yake fadi fi tahqiqil mabani naqilan an al fakihan yake fadin wannan bayanin wanda yake shi ma ya ciro shi ne daga tajuddin al fakihani yake cewa wa ikhtulifa fi fi muradi shaykh kuna an yi sabani wajen abin da wannan malamin yake nufi da ya ce ƙaurace ma ɗan bida'a kawai ba tare da ya yi tafsiri ba me ake ni yana ni ɗan bida'a bida'a muharrama ko bida'a mukaffara bida'a mufassaka da yake ni malai yake cewa sun maƙala ai faƙila afwan faƙila wasu suka ce albida'atul muharrama ana nihin bida'a muharrama waƙila almakaru wasu suka ce a'a hal ɗan hal bida'a makaruwa ta shiga ka ƙaurace ma wanda yake aikata ta sun maƙala sai malamin ya ce wa qala al-fakihani al-fakihani yake cewa wa fihi jiran bil bid'ati al-makruhati indi nazar shi wannan malam yake cewa ni a waje na akwai duba cikin lamarin a ce a kaurace ma dan bid'a bid'a bid'a makruha ba bid'a muharrama ba yake cewa yake cewa hal hal yahillu hijran murtakibiha aula shin za a kaurace ma wanda ya aikata ta ko kwa shi a wajen wannan malamin yana ganin cewa wanda za a aurace ma kawai shine dan bid'a bid'a muharrama amma dai kamar yadda muka ce aurace ma dan bid'a ko dan sabo kawai yana komawa ne zuwa ga maslaha da kuma ka'idodi da malamai suka dora malaki cewa intaha bayanu haddil bid'ati wa adillati wujubi tarkiha mala yace anan shine ko mala yace anan a bayani game da me ake nihi da bid'a da kuma kashe-kashenta da dalilan wajibcin barinta mala ya ce a nan wannan bayani ya karewa samiya da kuma kashe-kashenta wa ma yunkar wa ma la mina wa ma la yunkar da kuma abin da ake iya inkari a cikin bid'a da kuma abin da ba iya inkari a nan wannan bayani ya kare malaki to Allahumma waffiqna li ittiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi jahihi indaka malaki Allah ka muna gamdakatar game da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi muna tawassubi da jahin manzon Allah a wajenka a shi shehu dan fodiyo Allah ya bar shi da rahama ni kawai abin da nake gani kamar shi kamar zuruf din da yanayin da ya samu kanshi ne kawai shi ma ya sa shi saboda shi saboda wanda yake kallon wanda ya karanta rayuwar dan fodiyo da kuma manhajin da ya bi wajen yaƙar bida'a da abubuwa marasa kyau shi ma kan shi ya yi kaza ne a kan maslaha yana yana kallon bid'a da ta yi tsanani tunda mujtama ce ko mujtama ce wadda a mi za iya cewa mujtama ce kamar batacciya akhlaqiyyan da kuma ijtima'iyyan babu addini da yawa sai yanayin da ake cewa maguzanci sai shirka abubuwa ne marasa kyau to yanzu in ya tashi da wanne zai fara to dole ne in za a yanzu in ya ce zai fara da komi da komi to ba a cimma nasara ba to dole za a kalli wasu abubuwa wanda su ne jigajigai su ne jigo a fara karya su to in aka karya jigo a su masu wani ƙananan zai fara to kowane a yadda na fahimta kawai a wanga yanayin kamar shi ne yasa shehu dan kudu sannan kuma shi kanshi in ka dauka akwai naza a sufiya akai kamar yana da kamar yanayin sufanci da ya tashi a cikin shi wanda wani wani yanayin shine ma yake yake wannan in sannan kuma a shehu kaga yana kan me ake cewa irin aqida ta ash'ariyya da sauransu to duka waɗannan abubuwan kawai su ne za su lazamta mashi dole shi ma ya bi ya bi irin wannan manhaji amma kuma tare da cewa ba a inkari wajen cewa kasancewar shi ahlus sunna ne wanda kuma ya rayu ya yi kira akan manhaji na magabata ba in karin wannan a game da wannan insha Allah kenan ko anan zamu dakata abinda muka yi daidai Allah ba mu lada inna muku sallallahu alaihi wa sallam gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi